والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabat wato yau goma sha uku ga watan rajab shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam inda muke haɗuwa a wannan majalisi mai albarka in darasin da muke yi cikin wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnat wal kitab al aziz na dr abdul azim ibnu badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna karatu cikin kitabul aimani wan nuzur inda ake tattauna matsalar da ta shafi rantsuwa da kuma bakance ana cikin batun da ya shafi rantsuwa wato mun sai akan matsalar da aka tattauna akan man halafa millatin gairar islam wanda ya tsora rantsuwarsa a kayan cewa shi ya zama wani addinin da ba musulunci ba mun ji matsayinsa da abin da hadithi ya faɗa da kuma bayani da sharhin da malamai suka yi akan wannan matsala wallahu ta'ala a'lam mala yace man hulifa lahu billahi falyarda fasalin da ke gaba shine tunda mun ji matsayin rantsuwa to wanda aka rantsa masa da Allah ana so ya yarda saboda girman Allah din ko wanda aka rantsa masa da Allah ana so ya yarda da abin da aka faɗa kada musulmi ya rantse maka da Allah kuma ka karyata shi ka ki yarda da abin da aka rantse sai dai in ka tabbatar kuma da aka san haka to ga hadisi daga Abdullahi dan Umar annabi na Umar قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله حديث ne wanda yake ingantacce ibn majah ya ruwaito shi abdullahi dan umar ke cewa naji manzon Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji rajulan wani mutum yahlifu bi aba'ihi yana rantsewa da umannansa ai mun ji wannan bai halatta ba ko fa qala sai annabi ya ce la tahlifu bi aba'ihi kar ku rantse da umannanku wato da wa kenan ake rantsewa da Allah subhanahu wata'ala sai kuma annabi ya ce man halafa billahi duk wanda ya rantsuwa da Allah falyasduq to lalle ya faɗi gaskiya duk wanda ya rantsuwa da Allah lalle ya faɗi gaskiya ma'ana ana kashe di kada mutum ya kuskura ya rantse da Allah akan me akan ƙarya duk lokacin da mutum zai rantsuwa da Allah dama da shi din ake yi to lalle zamanto gaskiya ce zai rantse akan ta akwai halaka ga wanda lalle zai rantse da Allah subhanahu wataala akan ƙarya kuma yana sani akwai halaka tare da shi to don haka man halafa billahi falyasduq duk wanda zai rantsuwa da Allah to ya faɗi gaskiya wa man hulifa lahu billah wanda kuma aka rantse masa da Allah falyarda to shi kuma yarda da abin da aka faɗa baya dacewa a matsayinka na musulmi a rantse maka da Allah kaga shi wanda zai rantse an masa umarni da me ya faɗi gaskiya kai kuma wanda aka rantse maka din aka rantse maka da sunan Allah to kai kuma lalle ana bukatan ka yarda domin musulmi baya wasa da sunan Allah Umar ibn Khattab ya ce idza khudi'na billahi wato khudi'na idan aka yaudare mu da sunan Allah mukan yaudaru saboda in an mutum ya rantse da Allah ma'ana yana nuna su in an musu rantsuwa da Allah sukan yarda ba kuma an ce mutum ya dinga yi da ma'ana wato mutum ya dinga rantsuwa da Allah akan karya kaga da shi aka fara duk wanda zai rantse da Allah to ya faɗi gaskiya wanda kuma aka rantse masa da Allah to shi kuma ya yarda shi yasa ka baban mu annabi Adam alaihi salam da Iblis ya masa rantsuwa sai ya yarda ko shi da matarsa wa qasamahuma billahi inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi ghurur kaga sai yaudaru sai suka yaudaru saboda me ya rantse musu da Allah haka dabi'ar take in an rantsa mutum da Allah sai ya yarda dan sai kaddara ba a za a yi rantsuwa da Allah akan kariya ba to sai yarda sai da wanda dama in an jarraba shi dabi'arsa ce yana rantsewa a ƙarya to shi wannan in an yi rantsuwa ba za a yarda da shi ba saboda dama ya saba kuma an shaida ba sau ɗaya ba sau biyu ba bisa kuskure da yana yi rantsuwa a kan ƙarya shi wannan ba laifi bane idan ya yi rantsuwa a ƙiyarda don dama haka ɗabi'arsa take amma wanda baka san shi da irin wannan ɗabi'a ba ya rantse maka da Allah to ka yarda shi kuma an masa kashedi kada ya kuskure ya rantse da sunan Allah akan ƙarya hadithin ya ce wa man lam yarda billahi fa laysa min Allah duk wanda bai yarda da Allah ba to shi wannan bai zan mutumin Allah ba kenan ai girman Allah ɗin yake sanyawa a yarda da abin da aka jingina sunansa a kai shi yasa yanzu misali ko da wanne da kake girmama shi sai wanne zo ya ce zo mu je waje kaza mai aiki misali kawai kana zaune sai ba wani dan uwanka ya ce zo mu je waje kaza baba ya ce ni da kai mu je zaka musa tana ga girman baban tunda aka ce baba ya ce zo mu je waje kaza mu aiwatar da kaza sai kawai ka tashi ka tafi saboda girman baba da kake yi ko wani alhajinka da kake ganin girmansa ana samu yana kyautata maka sai aka ce alhaji ya ce mu je mu ɗauko kaya waje kaza shi ke nan zuwa zaka niki niki kana ɗaukowa ko da ku ba ba a ma makarantuwa balle kuma makarantuwa wallahi alhaji ne ya ce mu je mu shi kenan kawai sai ka nan kana ganin girman Allah ji kuma haka yin haka rantsa maka da Allah girman Allah zai saka yarda to in har mutum aka rantsa masa da Allah ba mutumin da aka jarraba shi kuma da ƙarya da rantsuwa akan ƙarya ba to kaga kenan mutum bai tare da Allah ma'ana ba wai ya kafirta ne ake nufi ba a bai daga cikin mutane masu nagarta waɗanda suke ganin girman ubangijinsu wani hadithin har ilau wanda Bukhari da Muslim suka rawaito an Abi Hurairata annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'a Isa ibn Maryam rajulan yasriqu faqala asraqata qala la والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصر كلهم متاني مسا كمالا النبي الله عيسى عليه السلام النبي yake bada labari game da shi ra'a Isa ibn Maryam rajulan Isa dan Maryam ya ga wani mutum ya gani da me kenan da idanu ko ra'ayil ayn ya ga wani mutum yasriqu yana sata kenan ya san abin da yake yi menene sata kuma ba labari aka bashi shi ya ganshi kuma ya san abin da yake nan sata yake faqala sai Isa ibn Maryam ya ce masa asraqata yanzu kai sata kaga kamar yana masa kashe ni kenan ko yanzu kai sata qala sai yace la wallazi la ilaha illa huwa sai yace ina rantsuwa da wanda ba abin bautawa cancanta sai shi ba sata nake yi ba amma fa Isa sata ya ganshe nan haka annabi ya faɗa ba wai zato Isa kenan ya mutun da annabi ya faɗa ra'a rajulan yasriqu ya ga mutun yana sata dan haka yana da yaqinin sata yake yi amma ya faɗa misali ala sabili taubih yace asraqata yanzu sata kake yi sai kuma ya rantsa da Allah ya ce a'a wallahi ina rantsuwa da Allah wanda ba abin bauta cancanta sai shi ba sata nake ba ya faɗi haka to zai yi rantsuwa da Allah akasin abin da Isa ya gani ya shaida haka ne ko faqala Isa annabi yace sai annabi Isa alayhi salam yace amantu billahi wa kadhabtu basari na imani da Allah na kuma karyata ido na abin da ta gani wato yanzu shi ya tsaya a sunan Allah da aka masa rantsuwa da shi ba zai musa ba tunda Allah aka rantsa masa da shi yanzu shi idanuna da ya gani din na karyata shi dan na koma zuwa ga imani da Allah alabashi shi kuma wancan yayi al-yaminul ghamus shi kuma shi da ya san abin da yake kansa shi da yanzu ya damfara da ubangijin satin da an masa rantsuwa kaga yayi daidai da abin da Umar ibn Khattab ya faɗa in aka yaudare mu da sunan Allah mukan yaudaru domin an ja mu da sunan Allah yadda muke da Allah da kenan idan aka rantsa maka da Allah to sai ka yarda sai dai kuma in aka siya bayyana maka cewa abin da aka faɗa ƙarya ne ko kuma wanda yake dama an jarraba shi ma'abucin ƙarya ne shi kuma ya rantsuwa kan ƙarya to wannan a iya watsi wato da rantsuwarsa da ya yi to wannan kenan abu na gaba ya ce aka samu yamin ita rantsuwan ai nau'i nau'i ce don haka raba-raba rantsuwa wacce ce rantsuwa wacce da ita ne ake tabbatar da abu wacce rantsuwa ce ita kuma wadda ba a tabbatar da abu da ita tan qasimul aymanu aqsaman thalatha abinda malamai suka ambata kuma abin da ya tabbata cikin nassi shine rantsuwa tana rabuwa ta raraba kashi uku aqsaman thalatha ta rabu kashi uku al-yaminul lagaw ita ke cewa lagawul yamin kashi na farko kenan al-yaminul ghamus shine kashi na biyu nau'i na uku kuma al-yaminul munaqida waɗannan sune rabe-raben rantsuwa lagawul yamin al-yaminul ghamus al-yaminul munaqida nau'i na nau'i uku ba mu ji bayani akan kowace ɗaya da hukuncinta ai dai ita rantsuwa yanzu mu an tabbatar mana da sunan wa ake rantsuwa ko siffarsa ko sunan Allah ko siffofinsa ko kuma alami na zaci Allahu da wannan shine abin da ake rantsuwa da shi so rantsuwa da aka yi da Allah subhanahu wa ta'ala ɗin shi ne ya kasu kashe yanzu misali mutum ya ce wallahi ko ya ce billahi ko ya ce tallahi ya yi rantsuwa da Allah to irin wannan nau'o'in rantsuwa a kan abin da aka ƙulla su sun kasu kashe alyaminu lagawu wa hukumuha kashi na farko shine lagawul yamin menene kuma hukuncinta lagawul yamin huwa halifu min ghairi qasdil yamin wannan lagawul yamin wato shirbucin rantsuwa lagawu shine shirbuci abinda yake ba tabbatacce ba a bisa shirbuci yazo shi kuma aka ambace shi to irin wannan shine alhalifu min ghairi qasdil yamin rantsuwar da aka yi amma ba wai an kudurta a rantsuwan bane salon magana ne ka kawo rajili kamar misali mutum ya ce wallahi la ta'kulanna ka kawo masa abinci a ci mana ce kai ni ba zan ci abincin a haba kai kuwa kawo maka abinci a wallahi sai ka ci ai ba yana nufin kullaran zuwayi ba ba yana nufin kullaran zuwayi ba lagawal yamin ko misali ina zaka je ce wallahi kasuwa zan je ni ba yana nufin rantsuwa ba in ya bauɗe kuma daga nan bai je kasuwar ba wani abu ya ɗau hankalin sai ta gona waje ya faɗe ta ne wani lokaci bai ma san ya faɗa ba ya jiki ce a jiki wallahi da sauki kuma yana da ta nishi kaga dai rantsuwa yi ko amma kuma yana ta nishi cikin wahala din yake ya mutan gida an tashi lafiya ce wallahi lafiya kalau kuma ya tashi ya bar matsala a gida tana nan kace kace cikin dare har zuwa safiya kaga ba lafiya kalau aka tashi ba wataƙila ba karya ba wataƙila wani ya tashi da jinya amma shi kuma ya ce wallahi lafiya kalau to irin wannan ita ce nau'in lagawar yami ba a so a dinga yin ta ba a so mutum yi amma a al'ada ya sa mutane sun saba faɗansa ba tare da sun sani wani lokaci ba su san sun yi ba to wannan ita ce lagawul yamin shirbuce rantsuwa ka kaulin rajuli wallahi la ta'kulanna aw la yashrabanna wa nahwi zalik la yuridu bihi yaminan ba yana nufin rantsuwa ne da shi ba ba yana nufin kullu rantsuwa yayi yana dagewa akan abin da ya faɗa ba wala yan aqidu hadha al-yamin irin wannan rantsuwan bata kullu ba masa wala yu'akhadhu bihi al-halif kuma ba za a kama wanda ya rantsuwar ba ba wani abu kansa na kafara ba wani kansa na laifi sai dai yayi in ya yawaita zai iya fadawa cikin laifi saboda yana tahawuni da sunan Allah ba a so a dinga yawaita mutum ya iya bakin kokarinsa ya tsare harcensa daga irin wannan lagawli yamin Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce cikin suratul bakara la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah baya kama ku da shirbici cikin rantsuwan ku irin wannan walakin amma fa yu'akhidhukum Allah yana kama ku da laifi bima kasabat qulubukum game da abin da zukatan ku suka aikata abin da aka kudirta kenan kamar yadda aya ta cikin suratul ma'ida ta fayyace bima aqattumul ayman nan ma qala wa qala ta'ala Allah ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman can bima kasabat qulubukum abinda zukatanku suka aikata menene abinda suka aikata bima aqattumul ayman daga nan ne aka sama alaminul munaqida abinda zuciyarku ta riga ta ƙudurta na rantsuwa da ƙudiri ka faɗa a kan rantsuwar kai wannan shi ne abin da hukunci na shari'a yake hawa kansa imma ya zamanto yaminul gamus kamar yadda za mu ci bayaninta imma ya zamanto rantsuwa ce amma idan aka yi hindi akwai kafara wanda aka riga aka kullata rantsuwar da aka riga aka kulla eh zo mu tafi ce ba zan je ba ka yi haƙuri ka zo mu je a yi sulhu wallahi tallahi ba zan je a yi sulhu da shi ba duk wanda ya faɗa ka kudurta ba kuma daga ƙarshe sai aka yi sulhu ko kuma shi karan kansa ya ga sulhun ya fi alheri to za ku kafara kansa kamar yadda na muji yanzu ne mun fahimci ita na gawal yamin wadda ba a kudurta rantsuwa a kanta ba kawai faɗowa ta yi bakin harce ko ba tare da sani ba ko kuma ta faɗo a kan harce a bisa salon magana da aka saba yin sakaci da ita to irin wannan ba a kama mutum da ita nau'i na biyu shine al-yaminul ghamus al-yaminul ghamus rantsuwa mai dulmiyarwa na'am Na'am, to a ƙarƙashin wancan al-yamin al-ghamus mun tsallake athari na Aisha ko athari ne tafsiri. Wa an Aisha radiyallahu anha an samu daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda dangane da fadin Allah la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum. Qala sai ta ce unzilat fi qawlihi la wallahu wa bala wallahu an tambaye ta me ake nufi Allah baya kama ku dangane da shirbucin rantsuwa sai ta ce eh wannan aya ta sauka ne dangane da salon magana da mutane suke faɗa su ce la wallahi ko ba la wallahi ce a'a wallahi ko kuma eh wallahi salon magana ne da mutane suke faɗa shirbuce rantsuwa ce ba da niyya aka yi ta ba ba kullu rantsuwa aka yi akan abin da aka faɗa ba ba a kama mutum akan ta ba wato ba a kama mutum akan ta amma dai ba a so mutum ya dinga yi yawaita tan zai iya zamantowa laifi ta janibin wasa da sunan Allah nau'i na biyu shine al-yaminu ghamus rantsuwa bai dulmiyarwa wa hukumuha da kuma hukuncinta to wacce ce rantsuwa mai dulmiyarwa hiya al-yaminul kadhiba ita ce rantsuwa ta ƙarya akan ƙarya kai fade ta shi ya aikata kaza sai aka ce wa ya aikata kaza yace ba shi bane kai ne ka aikata an ce kai sai ce wallahi ba shi ya aikata ba ko fa shi abin ya riga ya wuce sai rantsa ya ce ba shi ya aikata ba mu fahimta kullum ita al-yaminul gamus tana kasancewa na abin da yake ya wuce ba ta zuwa abin da yake gaba mun gane abin da ya wuce ne take zuwa ya aikata kaza ce ba shi ya aikata ba masalan wani ne ya kaza ce ba wani ne yayi ba kuma ya san wani ne yayi sai rantsuwa a kare akan abin da ya riga ya wakana sai ya faɗi akasinsa kuma sai ya rantsa akan akasin da kuma niyya yana so a yarda to ita ce alaminu gamus hiya al-yaminul kadhiba ita ce rantsuwa ta ƙarya allati tuhzamu biha al-huquq wanda ake tauyewa haƙoƙi da ita ya kai kudin ko bai kai kudin ba ka kai kudin ne ce ya kai ya yi rantsuwa kuma alhali bai kai an tawaye haƙƙi da ita ina ne inda aka ce iyakar gonan ya san iyakar gonar wane ya ce an shiga cikin abin nan ɗinsa kuma kai ne shaida na kan iyaka ya ce nan an shiga sai ce a'a asali nan ne iyakar tasa ce a'a amma ya ce nan ne gaba da nan ya ce nan ne ai aka siya faɗa sai kuma ya rantsuwa a kai ya rantsa ya ce waccan iyaka ta bayan ita ce alhali ko ba ita ba ce ta gaban ne to kaga wani alaminu ga musu ya san akan ƙarya rantsa to waɗannan ita ce wadda ake tauyewa haƙoƙi da ita awil lati yuqsadu biha al-fisq wal khiyana ko kuma wadda ake nufin fita daga da'ar Allah ko kuma ana nufin yin ha'inci dangane da ita to wannan ita ce al-yaminul kadhiba wato al-yaminul gamus wa summiyat bi dhalika la'annaha tagamisu sahibaha fil ithmi thumma fil nar an ambace ta ne algamus mai dulmiyarwa la'annaha domin ita ta gami su sahibaha fil ithmi tana dulmiyar da ta nutsar da ma'abucinta a cikin zunubi kace kace thumma fin nar in ko bai tuba ba sai kuma ta sake dulmiyar da shi a cikin wuta Allah ka mana sani wa hiya min akbarul kaba'ir ita wannan rantsuwa tana daga cikin mafi girman laifuka mutum ya rantsa akan ƙarya kuma yana sana ƙaryar ce wala kafara ta fi ita babu kafara a kai mutum ya rantsa ya kayan rantsuwa irin wannan da ya san ƙarya ne saɓanin haka ne ya yi rantsuwar a kayi to ita ba ta buƙatan ba ta buƙatan ne ba ta buƙatan kafara wala kafara ta alaiha la kafara ta fiha babu kafara a kanta لأن الله يقول بمن الله مدوكي ياتي ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان Allah yana kama ku ne dangane da abin da kuka kudirta na rantsuwa. Wa hadhihi yaminun ghairu munaqida. Wannan ku rantsuwa ce da ba a kudirta ta ba. Dama an san abin da aka faɗa aka rantsi a kayan ƙarya ne. Menene kudiri? Kudiri shine nufin aikata wani abu. nufi na wani abu da zai zo ko wanda za a aikata ko wanda za a ki aikatawa mana intention kenan udiri niyya an kimsa a rai cewa za a yi kaza ko kuma an kimsa a rai ba za a yi kaza ba sai aka rantsa ya kan wannan to shine an kulla rantsuwar da aka kulla ta kenan an kulla ta akan ki ko an kulla ta akan amincewa na aiwatar da wani abu ko na kin aiwatar da abu na to ita ce al-yaminul munaqida ita ce wanda ake magana akan ta akwai kafara amma ita wacce akan me aka kulla ta zaka ba kulla ta akai ba an ambace ta ne mun fahimta idan tsuwa ce da aka ambata kamar ita ma waccan lagwal yamin yaminul munaqida ne ai ba kulla ta akai ba amma dai an faɗe ta an faɗe ta akan harshe ba da wata manufa ba sai aka ce ita ba komai a kanta ita kuma wannan an faɗe ta ne da manufa me manufar ƙaryan nan an san akan ƙarya aka faɗe ta ba wai an ce za a aikata wani abu ko an ce ba za a aikata wani abu ba ne a akan wani abu ne aka an faɗa kuma aka faɗa ƙarya to kaga wannan sai ta zamanto ita al-yaminul gamus غير منعقدة لأن المنعقدة ما يمكن حله domin rantsuwa wanda aka kulla ita ce wanda za a iya warware ta da me ake warware ta da kafara ita kuma wannan babu kafara a kanta wala ya ta'atta fil yamin al-ghamusi al-birru asla domin asali dama ita da'ar Allah bata taba keta wanda cikin ta da mun dama lokacin da aka yi ta an yi ta ne akan saba wa Allah kuma ana sani amma wanda ya ce misali ba zai yi kaza ba misali matarsa ce sai ce ba zai maida ta ba aka ce kyau ka maida ta mana saboda yayin da sai ransa ya ce wallahi ba zai maida ta ba kuma sai dai tafi ya zauna ya zauna ya tagumi ya tagumi shi kansa kuma sai ya jarabu da ita sai ya zo ai yanzu ya kudurta akan cewa a wani abu ne ba zai yi ba da nufi ya yi nufin wani abu wani abu ne ya ƙudurta a cikin ransa akan zai aikata ko ba zai aikata yanzu kuma sai aka sinsa to kaga yanzu ya warware abin da ya ƙulla a baya mun fahimta ya warware abin da ya ƙulla a baya amma misali yanzu rantsuwa wacce take ta al-yaminul gamus sai aka yi rantsuwa akan shaida ta ƙarya sai aka ɗauki dukiyar wani sai aka ba mu wani a bisa shaidar da aka yi dogaro da ita ta ƙarya a yaminu gamus ya za a warware ta warware ta sai ya dawo ya ce abin da ya faɗa ƙarya ne mun fahimta abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne wane ka yi haƙuri ka yafe mini sannan ya koma zuwa wajen Ubangiji ya nemi tuba. To, ai, kage yanzu warwarewa abin da zai yi na rantsuwa, warware waccan rantsuwar tasa ta yi ba ta hanyar kafara ake yin ta ba, ta hanyar meye? Ta hanyar tuba ne. Mun fahimta? Amma ita al-yaminul munaqida yanzu mutum in ya saki matarsa aka ce kai hakuri ka maida ta yace wallahi ba zai maida ta ba. In bai maida ta ba yana da zunubi a wajen Allah. ba za a ce wani sai ka tuba ma Allah don kayi rantsuwa ba za ka mai da matarka ka tuba ma Allah don ka ce kai wannan motar sai da ta za ka yi ce wallahi motar nan ne sai ta zan yi kuma ya je sai da kayansa sai a ce wani ka tuba ma Allah saboda kayi rantsuwa za ka sai da motarka kuma ka sayar haka zai yiwu haga amma misali ya ce wallahi motar nan sai da ta zai kuma sai ba su sayarwa ya ce daga nan zuwa wata ɗaya zai sayar wata ɗaya kuma sai bai sayar ba ya sa ce wani ka fai rantsuwa ba za ka sai da motar nan ko ba ka sayar ce fasawa ne to shine sai a koma kan waccan rantsuwar da za mu ji ta gaba shine kafara ta hau kansa ai ba tuba za a ce ba amma wanda ya rantsuwa a shaida da ƙarya kuma sai aka ɗauki dukiyar wani sai aka bayar ko ya yi rantsuwa ta ƙarya ma wasu mutane don kora laifi a karan kansa kuma suka yarda da haka kuma a ciki akwai cutarwa daga baya kuma sai zo ya ce musu gaskiya abin da ya faɗa ɗan na ƙarya ne yanzu shi ne yake bukata ya yi ma'alla laifi ne ko bai dawo ya nuna musu ba yanzu laifi yana kansa ko bai kansa laifi yana kansa akwai bukata ya tuba ma'alla mun gane yadda matsalolin suke to Allah madaukaki ya faɗa wato yace walakin akhadhukum bima aqadtumul ayman shine ake wannan bayani wa qala ta'ala Allah madaukaki ya faɗa cikin suratul nahl wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun bi thubutiha ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum an sabilillahi wa lakum adhabun alim wa lakum adhabun azim wala tattakhidhu aymanakum Allah ce kada ku riki rantsuwoyinku dakhalan bainakum wato su zama abin ha'inci a tsakanin kada ku riki rantsuwoyinku abin ha'inci a tsakanin mutum ya yi rantsuwa don ya ha'inci wasu alyaminu ga muske kar a yi rantsuwa don a ha'inci wani fatazilla qadamun ba'da thubutiha sai kafafunku su zame bayan da sun tabbata ma'ana za ku zamanto kun bar hanyar Allah alhali da kuna kan shari'a ta musulunci kina shi al-yaminul gamus babban laifi ne da yake tabar da mutum daga tafarkin Allah in ku har ya aikata haka wa tadhuqu su'a bima sadattum an sabilillahi sai kuma ku dandana azaba saboda toshe hanyar Allah da kuka yi Allah yana so a faɗi gaskiya abin da ya umarni a faɗa kenan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كيف دوكر الله كزن cikin masu fadan gaskiya inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih Allah ya umarni a da amanoni zuwa ga ma'abutanta wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku dinga cin dukiyarku a tsakaninku da zalunci sai aka shigar da rantsuwa cikin waɗannan ababen wajen amanar wajen cin dukiyar wajen kaza da kaza domin a cutar da mutane to kaga idan aikata haka sai ya zama to yanzu an bauɗe matafarkin Allah da yake son mutane a kai fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha to shi yasa aka ce fatazilla qadamun ba'da thubutiha sai kafafunku su zame daga tafarkin Allah bayan tabbatuwar su a da wata zuku su abi masadattum an sabilillah kuma sai ku dandane azaba saboda toshe hanyar Allah da kuka yi domin an toshe hanyar Allah ba da amata zuwa amana zuwa ga ma'abutanta ba ba a faɗi gaskiya wanda za a iya tsaida adalci da ita ba ba a yi shaida a bisa gaskiya wanda hukunci na adalci zai tsayu a kansa ba kaga an toshe hanyar Allah wala kuma azabun azim kuma kuna da azaba wacce take mai girma shi yasa ka malamai suka ce tana daga cikin kaba'ir da abin da Allah subhanahu wataala ya alƙawarin azaba a lahira ko kuma ake alƙawarin aka sanya hukunci na haddi a kansa a nan duniya to yana daga cikin kaba'ir قال الطبري رحمه الله امام الطبري babban malamin tafsiri Allah ya masa rahama cikin littafinsa wato cikin tafsirinsa yake faɗa ma'anar aya ya ce ma'anar ita wannan aya ta cikin surutun nahali la ta ji al'aimana kumullace ta halifu na biha kada ku sanya rantsuwoyinku da Allah wanda kuke rantsewa da su ala'annakum tufu na bil'ahadi cewa za ku cika alkawari liman ahattumuhu ga wanda kuke ma alkawari dakhalan kada ku sanya shi ya zamanto abin ha'inci abin yaudara ai khadi'atan wa gadara duk ma'anar su tsaya ha'inci yaudara liyatma innu ilaykum kun yi rantsuwan ne dan waɗanda kuka musu alƙawarin nan su samu nutsuwa wallahi tallahi zai kai masa ya faɗa haka karka ji kome a ai wannan kawai kudin kaman ma kawai ya je hannun iyalanka kama kaddara kawai ya je hannun su wannan kaya amma lokacin da yake faɗa yake rantsuwar yana so zai wani hu da su ƙarya yake so ke kawai abin ya shiga hannunsa don ya cutar to kaga aliyaminin ga musa dama lokacin da ya rantsuwar ba yana nufin yin gaskiya ba ne ya yi rantsuwan ne akan abin da ya kudurta na ha'inci na yaudara ko na ƙarya to da haka aliyaminin ga musa shi ne ce kada ku sanya rantsuwoyin wanda kuke yi cewa za ku cika alkawari ga wanda kuka alkawarantawa kar ku sanya rantsoyin su zamanto wato yaudara liyadma innu ilaikum dan waɗanda kuka yi rantsuwan su samu nutsuwa da ku hankalin su ya kwanta wa antum tudmiruna lahum al-ghadra alhali ko kuma kuna koye musu yaudara cewa yaudara su da to wannan aliminul gamus ita abin da suke bukata tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala taubatan nasuha ita ba kafara ake mata ba taubatan nasuha dan kaba'ira ce laifi ne babba da zai iya sabbaba mutum shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malakata da'a mala mala muslimin ko malam ra'in muslimin bi gairi haqqin duk wanda ya ci dukiyar wani mutum musulmi biyamini malakata da'a malam ra'in muslimin bi yaminihi bi ghairi haqqi duk wanda ya ci dukiyar wani mutum musulmi saboda rantsuwarsa da yayi ya cinye masa dukiya ko ba bisa haƙƙi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamati Allah madaukaki ba zai kalle shi ba a ranar alkiyama wala yuzakkihi ba zai tsarkake shi ba wala huwa azabun azim kuma yana da azaba wacce take mai to kaga ashe kaba'ira ce babban laifi ne da ke sabbaba mutum shi yasa aka ce al-yaminul gamus za ta shigar da mutum cikin wuta mala yace wa an abdullahi ibn amr anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga abdullahi dan amr daga nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kaba'ir ita kaba'ira al-ishraku billahi shirka da Allah kaba'ira ce kaba'ira ce Allah ya alkawarin shiga wuta da duk wanda ya je masa da shirka ad-dukhul mu'abbad kuma shiga har abada ba zai fita ba ayoyi da yawa Allah madaukaki ya ambata inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida wa wajib dalalan mubina to haka Allah ya masa alkawarin na dawama a cikin wuta wa hukukul walidin saba ma mahaifa saba ma mahaifa kaba'ira ce babban laifi ne wanda yake saba ma mahaifansa Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da shi a cikin wuta Allah ya gwama haƙƙinsa da haƙƙin iyaye wajaje a cikin alkur'ani وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير هذا أبام حق سلناسا ألا تشرك بي وبالوالد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا cikin suratul nisa kaga nan ma Allah ya ba mu hakkinsa da na mahaifa wa qatlun nafsi kashewa rai mutum ya kashe mumini da gangan amma ya katul mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima kai abin ya masa yawa Allah ka tsare kara kuskura ko da wasa mutum ya kashe dan uwansa musulmi wanda ya kashe musulmi da gangan ji Allah subhanahu wataala wacce za a guji hannun to sakamakon sautar jihannan khalidan fiha kuma zai dawoma a ciki ba a tsaya iya nan ba gaziba Allahu alai kuma Allah ya fushi da shi wala anahu kuma Allah ya tsine masa wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya masa tattalin azaba mai girma abun yayi yawa kashe mumini babbar musiba shi saka Allah ya kore ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ai baya taba yiwuwa ga mu'mini ya kashe mu'mini sai dai a kuskure to in between malamai sai suka ce akwai shibul amdi wanda ya kama da ganganci ba da gangan bane amma ya kama da gangan yanzu wanda ya saka abin nan misali mutum ya dauko mashin babu wuta kuma yana ta gudu ya zo ya kada mutane ya kashe su wallahi shi bola amdi ba za a ce da ganganye ba don ba takobi ya ɗauko ya zo shi ya sa abin da ya buge ba ko ba kansa ya iyo ba in misali a ce yana ganin mutum gashi nan sai haka da mashin ya zo kansa a kuce ko ya buge shi to wannan ganganci ne ya fada cikin waccan aya amma wannan kan hanya yake bi amma fa ya san mutane za su gindaya ta wajen sai kawai zo ya samu mutum kuma babu wuta ya zo doke mutum to shi buhul amri yana nan ranga-ranga tsakanin wannan bayan haza wa haka shi yasa aka ce diyar ma da zai biya mu gallaba mai tsanani kuma sai an daure shi kuma sai an masa bulalai haka shari'a ta tanada duk wanda ya aka san haka shi ma ya zama ya saba wa Allah wa ana abdullahi ibn amr an annabi sallallahu alaihi wasallam al-kaba'iru qala al-kaba'iru al-ishraku billahi wa uququl walidain wa qatlun nafsi sai wal yaminul gamus ka duba dai aka kawo ta jerin gwanan waɗannan wal yaminul gamus al yamin al gamus ita wannan da ake magana akan ta mutum ya rantsuwa akan ƙarya kuma yana sane wa an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu mun koma kan wannan can shirka tana da kafara kanta sai dai a tuba imani ko sabawa iyaye yana da kafara sai dai a tuba kuma haƙƙinsu da aka ci a nemi su yafe kuma a tuba zuwa ga Allah haka nan wancan katulun nafsi mutum ya kashe mutum da gangan akwai kafara a kanta na kuskure shi ne ke da kafara wa man katala mu'minan khata'an فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا shi ne aka aka fara amma shi wancan ba aka aka fara kisasi aka kawo shi ma a kashe shi wanda ya kashe da gangan ya ɗauko ko kara ya doke wancan ya kashe shi ko ya ce sai ya ga bayansa ko ya zo shi na mota ya taka shi ko jefa shi a rijiya ya mutu to kama wannan da gangan ne hukuncinsa kashe shi ake kuma fa da za a kashe shi idan ya taho bai tuba ma Allah ba yana yi yana abin da eh ai dai yayi yayi maganin sa tunda ya kada shi a bazawaran nan ai shikenan shi sai an yi biyu babu to fa dai bin yana na kansa dan ba tuba yi ba yanzu haƙƙin waɗancan abin nan menene haƙƙun dami ne aka aka aka yi aka yi settling amma tsakaninsa da ubangiji kuma akwai dan bai tuba muhammadinsa to haka ne ita ma aliminu ga babu tuba a ban nan babu kafara a kanta sai tuba tuba kuma wacce take taubatar nasuha wa an abi hurairah ta kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun laysa lahunna kaffaratu kaji ma gashi ma warkam imam ahmad ibn hanbal ya kawo cikin musnad daga abu ta Allah ya yarda da shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsun abu guda biyar laysa lahunna kafaratun ba su da kafara sai dai tuba da komai da haƙƙi ashirku billahi azza wa jalla shirka da Allah ba ta da kafara sai dai a tuba ya imani wa qatlun nafsi bighairi haqqin kashewa rai ba da haƙƙi ba ita ma wannan bata da kafara ma'ana haka yi da gangan gabata da kafara sai dai mutum kisasi sai in su ne suka ga dama suka ce to abiya su dina yansu suka sauko daga haƙƙinsu ai dama haƙƙinsu ne dama wani haƙƙun dame ne kisasin da za a masa a kashe shi to kakin yanzu idan su ne suka ce a'a maimakon na ba su diya to su suka inzali daga asalin haƙƙinsu suka dawo ƙasa sai a ɗauka a baya amma ba shi ne asali ba aw nahabu mu'minin ko kuma kwace dukiyar mu'mini shi ma babu kafara mutum ya je shi ya fashi da makami kuma ya kafara a sai dai tuba ma Allah subhanahu wata'ala saboda abin da ya aikata kuma mai dawa ashabul huquqi huquqahu shi ne abin da ke kansa awil firaru yawm az-zahfi ko mutum ya gudu ran da ake fito na fito da kafirai a wajen jihadi ومن يتولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم kaga haka Allah ya faɗa duk wanda aka zo ana jihadi kuma sai ya juya ya gudu saboda tsoro ba wai juyawa yayi dan strategy da yaki ba ba juyawa ya yi don yaje shi ya haɗu da ‘yan uwansa don a sake haɗa ƙarfi kuma a sake kawowa attack ba a'a guduwa ya yi na tsoro to ya juya in ji Allah subhanahu wata'ala da fushin Allah kuma makomarsa ita ce wuta in bai tuba ba shi ne a gaba ka ce illa manta ba sai wanda ya tuba to babu kafara ita ma kanta aw yaminun sabira yaminun sabira ita ce yaminun gamus rantsuwar ƙarya za a yi ƙarya don a haƙurtar da mutane a rarrashe su su yadda alhali kuma ƙarya aka musu yaminun gamus ke ya ka tattaro biha malan bigayar haƙƙin da ake cin dukiya ba da haƙƙi ba domin mafi yawa rantsuwar ƙarya da za ka ga an yi ta mafi yawa idan tsuwar ƙarya ana yin ta ne a wajen haƙoƙi na dukiya an fi yawan yin ta a haƙoƙi na dukiya kaga mutum ya dage yana cewa nan wajen lawanin nasa ya dinga dagewa ce ai ba a biya shi ba ya dinga dagewa ya ce yanzu fa ya kirga kuɗin cike ba shi kuma sannan ya zo ya ce kaza akasar zagaruntun da mutane suke hasiran tsuwar ƙarya a hada-hadar kuɗi ne shi yasa aka kawo kwatancen sa amma bayan yana nufi al-yaminu gamus ta takaita a wajen cin dukiya ne kawai ba amma dai shine mu'azzamuha yana gudana ne a wajen cin dukiya kuma ba bisa haƙƙi ba to waɗannan babu kafara a kansu kamar yadda hadisi ya ambata sai dai tuwa tawbatar nasuha in kuma an ci haƙƙin to sai a maida wa ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa Allah ka tsare mu nau'i na uku a cikin wannan rantsuhi mun je lagawal yamin mun je yaminul ghamus ta uku ita ce al-yaminul munaqida rantsuwa wanda aka kullata akan wata manufa wacce take ta halal akan wata manufa wacce take ta halal wa hukumuha da kuma menene hukuncinta al-yaminul munaqida ita rantsuwa wanda aka kullata kullalle rantsuwa hiya al-yaminu allati yaqsiduha al-halifu ita ce rantsuwar da wanda ya rantse yana nufin yayi rantsuwan ne wa yusammimu alaiha kuma ya dage akan ta itan yake nufi yayi rantsuwar yake nufi ba kamar misali a ce ya jike ce abana wallahi lafiya ya aka tashi ya ce wallahi lafiya lafiya kalau wallahi kaga wannan ya faɗe ta ne ba da nufi ba to amma ita wannan al-yaminul munaqida da nufi aka faɗe ta kamar kwatancen da ne a baya a zo a rayuwa shi ya saki matarsa an ce ƙara ku da wance ce eh to yanzu kai haƙuri mana me zai sa aka rarrashe shi aka ce ya maida ta sai ce wallahi ba zai maida ta wannan da nufi ya faɗa to misali irin wannan ita ce al-yaminu al-munaqida ko ya ce wallahi ba zai aikata ba ita kuma kullum tana zuwa ne ilmustaqbal abin da yake gaba ba abin da ya wuce ba ita wannan nau'in rantsuwa a abin da yake gaba ne ko dai ai rantsuwan akan za a yi ko ai rantsuwar akan ba za a yi ba ɗayan biyu ne ita ko an yi rantsuwa akan za a aikata wani abu ko an yi rantsuwa akan ba za a aikata wani abu ba kuma fil mustaqbal kaga gaba ne taukidan da fi'il shay'in aw tarkihi shi yasa kaga nan yace domin ya karfafa aikata wani abu ko kuma barin aikata wani abu ya karfafa don asan cewa eh zai fi aikata fa'in barwa biya meniki idan mutum ya kubuta da rantsuwar tasa ma'ana ya tsaya akan abin da ya rantsa falashe a nai to bakwami a kansa an rarrashe shi an ce mai da matar zai ce wallahi ba zai mai da ta ba shi kenan ko bai bai da can bai zauna haka to shi kenan ba komai a kansa ya yi rantsuwa akan wani abu da ya halatta masa ko kuma yanzu ya halatta ya rantsuwa a kai ya ce ba zai mai da can dama shi ya nemo ta ko kuma ya ga ba zai iya haƙura ba da zama da ita sai sake ta aka rarrashe shi ya ce ba zai mayar ba ko motarsa ce dama shi ya sayo kayansa kuma ya rantsuwa ce shi ba zai motar nan sai ta zai aka ce kai ku kai haƙuri ya ce sai fa ya sayar kuma je sai da awarsa shi kenan ba komai a kansa wa in hanafa amma idan ya hinsi menene hinsi wato ya tuke zuwa ga lokacin da ya ɗiba ko kuma ya akkasa abin da ya rantsa a kan nasa ya akkasa abin da ya rantsa a kan nasa wato ya yi saɓanin abin da ya rantsa ya rantsa ya ba zai abin nan zai sai da motarsa kuma sai ya ci gaba ya fasa sayarwa aka ce ya baka sayar bai ce ya fasa yanzu ya yi hinfi ya yi rantsuwa daga nan zuwa wata ɗaya zai aikata kaza ko daga nan zuwa wata ɗaya ba zai aikata kaza ba kuma sai aikata yadda ya yi saɓanin abin da ya rantsa ya kayi to shi ne ya yi to idan haka ta faru fa alaihil kaffara shi ne fa kaffara take hawa kansa kawon misali ba warbare ne zan sai ce ba zai ƙara cin abinan gyaɗa ba kuma sai lallaba ya ce ko fulati ne rantsa ya ce ba shi ba kosai sai raba gari kuma sai je ci kosai to kaga ya yi himfi ya yi himfi ko to akwai kafara yanzu a kansa kafaran kuma nau'i uku ne kamar yadda Allah ya ambata da kawai ta'ala saboda Allah subhanahu wata'ala ce walakin akhadhukum bima kasabat qulubukum amma Allah madaukaki yana kama ku wato da abinda zukatanku suka aikata wa qawli da kuma fadin Allah cikin suratul maida walakin akhadhukum bima aqadtumul ayman Allah yana kama ku da abinda kuka kudurta na rantsuwa can gaba insha Allah za a ji bayani a kayan nau'o'in wato wato ita kafara ɗin da kuma yadda ya kamata a jeranta ta insha Allah ta'ala sai mu tsaya a nan wajen wannan fasalin yin mun fara shi ma wataƙila ba zai kai ƙarshe ba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kariya da kariyarsa dukkan waɗanda suke nufin mu da shari a wannan ƙasa ta mu waɗanda suke nufin al'ummar mu da shari al'ummar musulmi waɗanda suke nufin yankunan mu da shari ubangiji Allah mai da sharin sai koma kansu mu ba mu da wani ƙarfi ba mu da wata dabara in ba da ubangijinmu ba mun dogara ga dabarar ubangijinmu da karfinsa muna roƙon Allah ya ba mu sabati akan addinin Allah ya ba mu sabati akan addinin Allah ya karɓi rayuwar mu akan addinin Allah ya tsare mana addinin mu Allah ya tsare mana mutuncin mu Allah ya tsare mana al'ummar mu Allah ya tsare mana martabar mu ubangiji Allah ta'ala ya isar mana akan dukkan wanda ya tsane mu a dalilin addini Allah ya isar mana akan dukkan wanda yake nufin mu da sharri in ma waɗanda suke cikin ƙasa ko waɗanda suke waje ubangiji Allah ka isar mana ka san su bayin ka ne ba gagaran ka za su yi ba ya Allah muna mika kokon bara muna nuna gazawar mu muna kankan da kai zuwa gare ka ba mu da ƙarfi sai naka yadda Allah subhanahu wata'ala ka mai da taron dangi yawmul ahzab wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital Allahumma kfina sharrahum اللهم اكفنا شرهم اللهم بدلهم بددا اللهم رد عليهم كيدهم اللهم رد كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين